نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a tara ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da biyu ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da uku a darasinmu da ya gabata sati da ya wuce muna cikin surta yasin na ga mun tsaya aya ta hamsin da takwas za mu tashi inshallah yau hamsin da tara inshallah kahin nan sai ɗan tambayoyi akwai wani uwa iya magana darasi da ya gabata a nan ya zo kahin bayan ya zo bayan kiran sallar magaraba ya fara nafila sai wani ya ce mishi a'a ba a yi yadda mai kwatanta mishi ya ji an ce ci a kurin ba a yi ya na shi nafila cewa ba a nafila kahin magaraba bayan haɗa rana to cewa wannan ɗanwa na san ya sha fikin malikiyan ne ya sa maka haka nan a fiye malikiya suna kawo maganar ba a sallah bayan asar sai an yi sallah ta magarba masunna ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali cikin sai da bukhari manzon sa yana cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib dai na uku ya da man sha ku yi sallah kafin magarba ku yi sallah kafin magarba sai ya yi a ɗaukoce ga wanda ya so an ce don gudun mutan kasa ɗauki suna ce ta wajibi ka gana annabi ya yi magana a yi ko wata ruwaya ya tabbata tabbata ta albani ga sun sila sahiya yana cewa sallu qabla al-maghrib rak'atayn to kaga wannan iya tabbatar ma da cewa wannan raka'a biyu bayan hada rana ta tabbata a sunna bayan kiran sallah har ɗaya cikin sahabai yake cewa in baƙo ya zo madina ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kiran sallah zai tsammanin an yi magariba an ƙare ana nafila ce ta bayan magariba yadda kowa ya mutane sabbin suke yawan yin ta kenan wannan dan uwa iya wada bai sani ba duka yin suma malamin da ya ce ba a yi rashin samun suna ne to suna suna ta tabbata manzana sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi kuma ya kama ganin raka'a biyu in ya tabbata a suna raka a biyu kayan magana bayan haɗa rana wannan shi abin da tabbata a suna sai shi wannan hanyar da wannan shi iya maganar iya cikin tahiya sai ruwa ya taɓa shi da ya tsaya ya rasa a ina wannan ruwan ya taɓa shi balle ya wanke wurin to da farko ƙa'ida ta sauƙi na musulunci idan kana tahiya aka zubo maka ruwa ko ka taka ruwa matuƙa baka gaba cewa ƙarara ruwan da jasa ne kun za ka ɗauka ruwa ne mai tsarki na shi ne ƙa'ida ta shara ba a sa ka wani abu daban na bincike da ba kurin mai tsarki ne ka ci gaba ta yi kakwar kaka ba kanka wahala wannan shi ne ƙa'ida sai kuma kaddara misali ka tabbatar da cewa najasa ce to abin da yake ka'ida idan najasa ta taba ka jiki ka tabbata ta taba ka ko ta taba kayan ka amma sai ka kasa gane wurin a jikin ina ne to wannan shine aiki sai da ka wanke kayan gaba daya shi ne wannan kurin ka ƙa'ida ya kawanci wannan kayan kawai ko ka hudda suka sake wasu kurin shi ne in ba ka san ba ina ne amma ka tabbatar da ba ka inda ake magana mai mata da fin tabbatar in kana shakka ne akwai ta ko babu ita shi na ce na da ya yi ka zama ruwa amma in ka kasa gane wurinta to za ka wanke wannan kayan gaba ɗaya ko kuwa ka hudda suka sake wasu wannan inda zai yi sai kana cikin gari za ka iya zuwa ka sauya kaya ka je gida ko ka wanke wannan shi ne zuwa gida ko zuwa sauya kaya in bai yiwuwa lokacin sallah zai wuta to za ka yi sallah da najasa ba ka barin sallah ta wuta za ka yi sallah da najasa kuma ka hudda a gaba in kuma ka yi sallah da najasa sai bayan ka yi sallama assalamu alaikum sai ka ga najasa a jikin kayanka to wannan shi kuma wajen jambu sallah ta sha ta huce sai dai a rike saboda gaba hatta mai malikiya malka suna cewa a adafin lokaci ya sake inda sauran lokaci to ka'ida ta malikiya dina da sun ce adafin lokaci a wajen malikiya to wannan sake wani su a wurin su mustahabi ce ba wajen lokaci in zai ke ka'ida ta da ta suke a da abadan to na shine suke take nan dole ha abada amma in sun canza lokaci ke su ma a wurin su abin ba wajibi da haka gaskiya magana idan mutum tana da najasa bai sani ba daga baya sani ba magana sake ba mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah cikin takalmin shi sai sahabbai suka ga ya hudda takalmin ya ci gaba da sallah sai su ma suka hudda nasu bayan ƙare sallah ya tambaye su me yasa me ya ɗauke ku hudu takalmanku su ma'amala kuma ala ta ƙa aliku suka ce ana kada a na alaka fakalar na alina suka ce me ya ɗauke ku kan haka suka ce su mun ga ka hudu naka mu ma sai maka hudu naka ya ce a ni in na jibiru da a tayi fa aka bar ni an na fi ma fata a wata na matarwa ko na jisa ya ce ni ma na hudu na hudda malaka jibril ne ya zo mini ya ban labarin cewa a takalman nawa akwai najasa shi yasa na hudda su kaga wannan ayya wani bangaren sallah kuma bai cire sallah ba wani shi ne ɗarfikiyu da ke ɗan matsala ko don a gyara ta cikin iziya yana cewa haratul hadasi ko habasa da ya ce ibtida madawama tare da khabas ibtida wa dawama a wajen cikin malikiya mai zai da da yake tsarkin hadasi ibtida wa dawama tun farkon sallah hal karshe a same ka tsarkin hadin habasi cikin habasi kenan na jikinka ko wurin da kake sallah ko tuwaka wani guda ku ake kira habas tsarkin habas to idan kenan aka samu najasa a ɗayan wannan uku a wajen malikiya ka sallah sallah ta shiri dole to maka wannan hadisi ya kwanta ba haka bane kaga ana sallar da najasa kuma aka ci aka cire aka ci gaba da sallah wannan shine gaskiyar magana wanda haka ta sama kurin inda dama ka hudda ka ci gaba da sallah an babu dama uzuri ne baka misalin kamar amara lahiya wanda bai rabuwa da misali da najasa ko bai tashi wannan zai sallah cikin halin najasa shi amma sai bayan ka kare ka gani sallah ta huce wannan ta sha sai dai saboda sallah gaba sai a wanke wurin wannan shine kaida ta nasa sai wannan shi kuma iya cewa mai hukuncin ciniki a cikin harabar masallaci to wannan kalmar harabar masallaci ta ka matsala wasu suna kiran rihab ne suka ce rihaba farfajiyar masallaci shi masallaci ce shi a ibara ta suna sahabbai haka na sallama suna kiran duk abu mai asalin kalmar masjid ai ba gini ba ne kaga da masjid ka zaki da wurare da yawa asali ma ba gini bane ba masjid kaida ta dogatan a cewa shar'an da abin da aka keɓance wurin dan ibadar Allah din aka keɓance dan ibada ake da masjid wannan wurin an keɓance shi da burgi ne da itace ne da gini ne ana mai suna masjid babu sharɗin gini da rihi da kaza kaza kaza ko da hasumiya ko da manara suke cewa kurin ɗin dai wuri ne aka keɓance don sallah sun masjid na kan ji suna zai ana cewa misali wanda ka ce mun kansa babu juma ko abu kare ko samun ta masa imam malik ta ce wani sallah fi shi dalil masjid algarbi misali wani sahabi ya sallah a katan inuwa da katan gayya mutum masallaci an taɓa inuwa sirri kenan suna kiran duk wurin da ake masallaci asali annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin shi lokacin da ya zo kun san an yi magana ta yi dai an saya kewa ya kai gaba daya da kewa gaba daya a ciki aka yi masallaci a gehi aka yi ɗakin aisha da maimuna a zamanin aka yi ɗakin matan shi guda biyu a lokacin aisha ne daga da sauda da sauda kenan ɗakin matan shi wannan ka haimga ɗakin mata masallacin kare ya kai ya kai wurin sallah a gehi daga baya da aka mai da ƙibla ta koma ta koma da suna kallon kenan arewa ko kenan ban katangal arewa a can suke can yake da masallaci amma da shi mana ne mai gushi sai da wasu aka aka ce maka sura can aka yi aka yi ruwa amma duk sauran ana suna da masjid da ake suna su ta kaso mai masallaci gaba daya to da aka mai da kibla ta koma gusu sai aka bar waccan ruwa da ahlus sufa ta ahlus sufa wannan ruwa aka waccan ruwa bangaren arewa aka komo bangaren gusun aka yi masallaci aka yi ɗakin matan shi tare da masallaci amma duk ana kewa da wurin masajid masallaci za mu ga ruwa sun ana wani cikin salama habashawa suna wahamar baban wasa a suna cikin masallaci wasa a masallaci ya saba daidai shara a masallaci ne ake koyon halbi a ɗaki ne ake a takaice dai gurin masajid duka wurin da ake keɓance na ibada kira da wannan hajjar gaba ɗaya inda ake so ne masallaci gaba ɗaya can sunanta ban da yake can sunanta gidan liman can makasaba ce sunanta ban wannan wurin da ake sallar masallaci sunan shi don haka ko ruwa ta fasarin sarsan iya cewa idza ra'aytum rajula yabta fi masjid fa qulu la arbaha Allahu lak haka ma annabi annabi bare yana kan abu yace idan ku ga mutum iya kasuwa a cikin masallaci ku ce ka Allah baka ka Allah baka riba da halin jewa sai ka Allah sa maka riba a sansana ka zake na haɗari ne a gaskiyar magana mutum zai kasuwa ya koma can kowa can kowa sai baza kayan shi wanda ya wuta saya shi ne daidai abin da bai cikar da suna ba kawai ne mata wili ya kwarin sa ka daji kwarin kaga shi ne kwarin sai shi wannan iya maganar yin wai dafa ruwa da sanyi ka dafa ruwa ka yi arwalla ko wanka kun san mutane akwai masu tsokan cewa wai dafa ruwa dafa ruwa iya bata ruwa ba gaskiya ba ne ya tabbata suna makanta hadisi a nan ya tabbata annabi yana yin arwalla yana dafa ruwa ya wanka ko ya arwalla ya tabbata suna ba lahi ba ne ba ko a rana ma a rana kuma ta wai wata ruwa ya ce ta wanda ya dafa ruwa da kai da zahin rana in ruwa rana ta bige shi ya sa albarka duk wannan abu ne wanda ya saba hukun fadi ne yake kuma zan ga ce ma za ta zama zuga ma zan zuga ma wannan yanzu filar duka ma da rana ake da ake dafa ruwa ake komi na gaskiyar magana dafa ruwa bai canza ruwa kuma sauki na musulunci an ba da dama ka dafa yanzu yawa ko sanyi yanzu kwariya san sanyi idan a wannan sanyi ne yawa kuma an san maka yawa ba kowa bai ke da dushe a dushi ta cikin ɗaki wallahi wannan ka zuba ruwa cikin wannan maka baka koma ɗaki Allah mutum mai karamin kari ga sanyi da kawai nan ka je kai wanka ka zuba ruwa a waje Allah ya alaci tabbas sai ka ta koma ɗaki kenan musulunci da sauki ka dafa ruwanka ko wanka ko arwala babu wani hani akan shi gaskiyar magana kuma shine abinda za a gaya mutane alama da sabuku to kenan wannan shi ne kwarin musulunci iya da sauƙi kwanan ka dafa ruwanka kai wanka ko kai arwalla ba matsala ko ɗaya kwarai addini musulunci addini na ce da sauƙi ba mun da zato halaka shan halaka kasa kanka ka je a banza ka halaka kuma da sunan ka ce sunan san Allah ne san annabi ne ka watsa ruwar sanyi a cikin iska shi ne kwarai amin ya fara sallah ko to ka ce ruwa mara kyau ruwa mara kyau daban na jaha daban to in ka tana najasa dole ka cire sallah maka gudata dole iya sallah ya tana da najasa a jikin shi wajibi ya cire wannan sallah ya je wanke dawo duk lazim amma aka sallah ne ba a sani ba an mance ko ku baka kai uzurin huddata na ga wannan zaman Allah ya wanda ke kwance wurin bai ya huddata dama kana tuni kana da kudura suka ce dama sharadin ta ko cin musal hadiya ga mana kana tuni kuma kana da ikon gushe ta iya ka mance ba sharadi iya baka iyawa dole abu da in babu su ba sharadin tsarki to amma ka gani dole ka hudda kuma an kai sallah ta huce illa ba ko bambancin mutum ya sallah misali da janaba bai sani ba ko babu arwala wani daban ne sallah babu arwala imma da janaba ne ko ma janaba ba Allah sun sallah dole ka sake ta dole da sallah da janaba a jikin shi bai sani ba daga baya ya tuna to lazim ya zo ya wankan janaba mu sake wannan sallah Umar bin Khattab haka ta waka na gare shi kuma bayan ya sallah da jama'a ya tuna ashe iya da janaba shikenan ya zo ya wanka ya sake sallah shi kadai kina in kan liman ne kai sallah da mamu kana da janaba ko babu arwala an aka gano ga baya kai ta shafa ba ta shai mamunka ba ba ta shai mamu kai ta shafa annan sallallahu alaihi wasallam ya zo an ta da ya kama sai kabar harama sai ce ku tsaya makana ku suka tsaya ya je suka ce ya dawo da alamar wanka ne ruwa isuwa cikin shi ya dawo aka ci gaban sallah ina ga wannan bawan Allah imamu harami huzaifi wanda ya ina ga bidiyo ke shi kai tsaye duniya ko ina ana kallon shi yadda ya aka kabar harama a ƙari komi kurin ya ce makana ku ana kallon shi duniya ga harami harami na madina ko ce makana ku ka aka kurin ya tahi an jima ya dawo ta Allahu akbar aka ci gaban sallah Allah ya taimake mu alama ana ga mun tsaya a sati da ya gabata aya ta hamsin cikin sota yasin yana yanzu za mu tashi ta hamsin da tara mu tazi yoma suka tsabar kira ka kayan tazi da yoma alal mujrimu ta ta hamsin kenan nan ne za mu tashi kenan da tsabar kira ka ya kudu haƙuri mana a gaji yake ta hankali yanzu ya su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما ينصركم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
za mu tashi wa mutazil yau ma'ayyuhar mujirmun
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون a darasi da ya gabata bayan mun ji dai irin harkoki ko shagali da yake wakana ga 'yan aljanna an mun hasa Allah samu alayinsu bayan duka wannan ni'imomi da Allah ya ambata sai ba mu labari za a yi ware ko a ware ta hakika Allah subhanahu wata'ala zai raba tsakanin masu imani da marasa imani a ran nan za a samu bambanci kowa ya san matsayin shi nan a garwaye ake a haɗa ake da mai gaskiya da mai ƙarya da mai imani da mara imani munawuki duka gaba daya kai ma ka zo a wani lokaci kafirin ko munafikin ya yi kama jin daɗi a kwatsaki kuma a cikin duhu ba a san ba ganin kowa amma can ne ake hakika za a ware ta hakika cikin rum allah na cewa wai mutu kuma sa'atu yau mu zai tafarraƙun rum ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون to ya masu imani
فأما ال- kuma da zai na amonu an misaliyata فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم fahim fi rabratihim habarun فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ba amma da zai na kafa وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي a'a wa kazo bi ayatina wa liqa'i akhirah
وأما الذين كفروا وكذبوا وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون sarkin Allah ma gaje ki ta haƙuri eh muna maganar araba wawari Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun ranar da kiyama za ta tashi a ranar ne za a rabu rabuwa ta hada bada kenan kowa fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir alhamdulillah aljanna sai ka ce fa amma allazina amanu wa amilu salihat amma wannan rabuwa da za a yi ga bangaren masu imani Allah ta wanda suka yi imani suka yi aiki na gari fa hum fi rawdatin yuhbaru su suna cikin wani dausayi suna cikin ni'ima da nishadi kira masu imani bangaren masu imani ita wa amma allazina kafaru wa kadzabu bi ayatina wal qala akhirah amma waɗanda suka kafirce mu Allah suka karyatar da ayoyinmu suka karyatar da ranar lahira to wajen fa'ula'ik fil azab muhdarun wannan su ne suke halarta zama cikin azabar Allah kenan an ware wasu a can wasu a nan muna wata samu gidan layin gidan aljanna kenan wannan shine rabuwa ta hakika Allah ta mu aure guda gidan aljanna gaba ɗaya sai Allah ke cewa alam ahadi ilaykum ya bani adam zinan Allah yana magana bayan kowa san matsayin shi to zai magana ga wayanda a nan duniya ba su ji wa'azi ba sun kan sai abu su gada sun kan gare sai abu su gada ma Allah zai musu wannan magana zai aka ce zai gora musu zai dai bakanta musu dai abinda ba wani gyara a lokacin nan Allah zai ce alamani ilaikum ya bani adam Allah ta bushe dan ya ɗiyan adam a duniya ba yi ba alkawari da ku na tauhidi kan ku bauta ta mu kowa sai Allah kan ku bauta ta mu shedan ba a gaya muku haka ba kuma an gaya muku innahu lakum adu mubin an gaya muku ta a duniya shi shedan makiyin ku ne karara a hili ba wani boyo ba wani shubaha shedan maki ku ne ba a gaya muku ba haka a duniya aka gaya muku wa anibuduni ku bauta ta mu ni kadai hada sirat mustaqim bota mun kadai ita ce hanya mai kakka tutar hanya kwarai ba a gama da kowa an gaya muku haka amma wannan shedan wala adalla minkum jibillan kaseera ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون dan wa haka zata wakana ana kira ne mu gyara kayan tabacci Allah ce wannan shedan azalla muku jibillan ka sai ya batar da al'ummi masu yawan gaske kenan in waye ya kai baka aka fara ba akwai in warkonka kai hantara kahin ta kawo gare ka ta baci ranar da agora maka kada ma kai sai kun gyara shedan ya batar da mutane masu yawa al'ummi masu yawa ya halaka musamman mu labarin su musamman ba mu labarin su kenan nan mutum kahin Allah maka wannan magana ka yi kokarin gyara na a can ba da ba kuma gyara kuma ta ana an gaya maka shi dan mulkin kai karka bi shi ka bi hanyar Allah ka tsare wa ce ba mun Allah sama kan Allah kwarai sai Allah ya ce mi hadhihi jannatu هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون Allah ya ce ya ce hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun to sai daga ta ga jahannamar da a duniya ake alƙawari ga duwanne kan gare mu Allah ga ita ce wannan jahannama kujin labarin a duniya to ga ta hadhihi nake nan ga ku ga ita ko tun Allah ka tare mu da wannan lana jahannama da'an يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون Allah ce yamma da'un ranar za ka tunkuɗa su ila nari jahannama da'a nan maganar turawa raka daban nan da'a da'un a rika tukula ka da kiya ana hangar na ka daga baya ka san babu ja ko kura ta wulaƙanci na da aka zumbar ke ana tura ka daga baya yau da san irin wulaƙanci da ake a wurin sarauta misali yanzu aka zo kamo ka balle a wurin gidan sarauta da gargajiya kuna hira da kai da dogari kuna hira kan ko yadda shiga ban ka tun gwada ka za a san ya yi kishi ya cika aikin shi wulaƙiya cin wulaƙanci na adam kenan a gobe kiyama haka za a rika tunkuɗa 'yan wuta ce da'ar idan kana tunkuɗa wa haka haka ta gurin ba wani fasara ba ta za za a tunkuɗa inda ke tunkuɗa za a tunkuɗa su zuwa ga wata jahannama kenan ana tunkuɗawa ana tunkuɗa su sai an kai su gadan gadan ga su ga ta za ce hadihi naru da kuntum biya tukazzimun to ga ta ga wutar da kuke karyatawa a duniya kuna ta labari ne karya ki ba wata wuta ba kaza kaza to ga ta fa in an gwada musu aya wurin manzanni sun ga mu'jiza ko aya yace kai tsayi ne tsayi ne to sai ga wutar an kasa gab za a tura ta musu tambaya afasihirun hada am antum la tubsirun shin wannan ma tsayi ne ko ba ku gani haka za a musu kenan za ta istalahu hal yau bima kuntum takfurun ku shiga wannan wuta dalilin butulcin a duniya kenan Allah ta kuta dalilin laifin كما قالت اليوم نختم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون التي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون التي أيو قيامة نختم على أفواههم za a riƙe baki makarici da saba ƙarya a duniya an ce don ƙarya sabon ƙarya ta ɗan adam har a yana mai yana mai ƙarya daga ba da zuwa ke da suka ce a ce wallahi rabbina ma kunna mushriki ma suka ce har zuwa ga Allah na mun sai da Allah Allah ki bi shirka ba kenan baki da ta bakariya a nan duniya yake a can ta hudar shi cikin sai musulun annan sallallahu sallam ɗaya cikin sabai ke cewa ya zama zana ya yi dariya da shi rasu lai dariya da kuke rasu a kan da kuke dariya ita ina dariyar wata tattaunawa da za a yi tsakanin allah da bawon shi bawa zai zo a hilin kiyama ya dumu-dumu ga cikin ya tabbata ko ruba wata mota yanzu iya neman mai zai hudda shi zai yi magana shi da ubangiji alamtujir ne minan zulum ya Allah ba ka ce ba ba ka zalunci Allah ga ce na fala ban zalunta kowa لا أجيز على نفسي إلا شهيدا من ذاك ألا تنزو بجدبني من شيدا هم لا يقول هم لا يقول جدبا إذا قوابا إذا قوابا من شيدا أبرش أميش تجكين شيء من شيدا تنزي يا كمان إذا أجكين شيء تشهقو أبرش جكين شيء من شيدا Allah zai ce to a yau tabbas za a baka dama ubangiji ya san komi malakusar da su rubuta an kare to amma ya zama shaida sai a rai bakin to ku da aka yi godi to shi kuma jiki ba magana ƙarya isa ba ƙarya ba shi na kashi a ranar da tukallimu na aidihim wa yake magana Allah hannun shi zai hudi na yi kaza na yi kaza wata shahada arjulu ƙawa ta ce da mu aka je ka taɓa zuwa da baba ƙawa damin duk take zuwa da an ce wata ruwa ta tabbata hadisi na jai na ta a cikin jikin mutum wanda zai fara magana ma a cikin ƙawa cinya take fara magana to kenan abin da ya nema an ba shi dama idan suka hara zano duk abin da aka yi in wannan ɗan adam binciken ɗan adam ne ya gano daga baya muna tuni imani na ga wata wani shiri na mutum- wani- wani mutumin thailand professor ne na jami'a na mutumin thailand ne ya musulunta ake kawo dalilin musulunta ne mai bincike ne bincike shi da ya kare sai gano hata wannan fo hata ta mutum tana arsama tana arsama tana arsama rike rike malumat arsama da ke sai zo ke kwaɗin abun iya bincike ne ya gano shi sai shi ya mu zama ya ce wani musulmi sun ce dama wani mu dama a wajen- a wajen ba na mamaki tun da muna da masaniya ubangiji ya ce mu jikinka fata za ta mace da gobe kiyama a shi fata tana asirin duk abin da kai wannan wa abin da shi ya gano ne wa dama a nan duniya abin da ba Allah dama muna mu imani sama hakan ma to amma shi yanzu a nan duniya ya gano fata tana asirin abin da kai kuna labarin ana iya wani abu yanzu an kai ci gaba zuwa ta wani furobi a wuri abinda aka yi mashi an kai ta komo kusan da kanana yanzu za a zo ana wata ibin wani abin a yi wani ibin ma'ana wurin a wani abu a za a zo wani abubuwa a zo daga baya a yi zai a yi filimin abin a samu kofiki abin da aka yi a wani wurin ɗan adam kai da nan zo ɗan adam kai da nan zo ana yi ana mutum ne ma mutum ne da hoton da sauti da ko zai magana Allah rabbul alamin kenan tabbata da ta kana to idan dan adam ya ji gababuwa sun barke da bayani an ce balamar imani zai ce bu'usan lakun bu'usan bu'udan lakun kun an an kula wurna ne sai Allah wadan ku Allah wadan ku dama dan ku nake gargama ku kun sai ku ba kare ba da wanda kun shiga dama za mu shiga wuta to kun yi shi an kare mun shige Allah wala ku zai magana ku aka kan kin tabbas Allah zai sa duk gaban mu ta yi magana Allah ce hannu zai yi magana kafa ta sheda har ba magana gardama nan kuma ya karanta da kai kaka kaka yanzu da kanka da zuwa wani wuri ka labe wata unguwa akwai masu canza gam in iya nan kaza ne in iya can kaza ne to dinga kai kan tare da Allah kuma Allah kuma gabar da take jikin ka da ba ka iya rabuwa da ta hatta lokacin da suke mai shaida zai yi mamaki akan ya za a yi gaba ta tsamin shaida da mashi hittun alaina za su ci ko Za su ci haka.
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Allah ce lokacin da gababuwa fata take ma shaida Allah ce wa qalu li juludihim dim shahidtum alaina mun za su ce mu fata su dan me kuke mana wannan shaida mu goce da dan me kuke mana shaida shaida alaina kamar mu dan me suke musu mugun wannan mugun shaida mugun aiki za su kaman zargi ita fata za su ce a ba ruwan mu. an tsakan Allah mu da kullu shi mu ma ba na bane ba Allah da ke sa komai yayi magana shi ne ya sa muka yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra can da mun shi ya dace ku shi ke ciwo kanku kuma shi ce mai magana mai nama ciki kenan haka dole zai dole zai ci kurum eh za a rige bakin ma hannu ya yi magana kawa ta shaida ku dole za su- za su yi magana kan mai ce bai ma kan muka siboti a kan duk abin da kuka aikata a duniya nan ya ji hankali mutum ya hattara sanin muraƙaba a ko'ina tana tare da Allah kuma abin da kake tare da shi na jinga iya ɗaukar duk abin da kai zai ma shi da gobe kiyama tabbas Allah cika mu da imani da taimake mu da aikin kwarai ci gaba da wannan ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون kuma ha ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون dan wannan akwai Allah iya mun tahdidi ko tsoron Allah Allah ne cikin iko ne iya da iya iya abin da ga dama da ku, ko da mu gaba daya Allah abin da ya so ke yi. shi ne Allah ka cewa walau na sha لطمسنا على أعينهم فاستلقوا الصراط فأنا يبصرون Allah ce inda maka so Allah ya ce Allah inda maka so lokaci guda da ce sai mu shahi idan kowa a shahi idan kowa ko nemi hanya fa anna yusuf ta ina za ku gani bayan an doke idan Allah doke da wani maka ya tsare kana magana gyara he akwai idan dama Allah yanzu ya gana ma sai doke ganin kowa kowa zama kawo Allah iya yi ko haka yace haka walau na sha lamaskanawa ala makanati Allah ce inda muka so don cikin kudura ce ta Allah yace inda muka so kai tsaye lamaskanawa ala makanati a inda kuke Allah sai shayi ku gaba daya ku koma burruka ko albu ko karnuka ko jakai eh haka ce a lokacin ba na kuma ce ala makanati a inda kake ba mu da gida ko kai shirya Dole abu ne wanda Allah yana da iko karshe yace ban wasu ta umu zai wani za a shaye ku lokaci guda ba magana gaba ko baya kai ce nan ke nan mutum ya tsoron Allah ya kama Allah Allah ce ka bari ka bari kyale ka ne jira ba ka ne ke yi kakka tsaya kakka shagiya kakka yi zina kakka yi moni kakka gaza wani jira ba ka ne Allah damu suna nuna gida ma Allah Allah ya yi dai jirgin Allah ya yi jirgin jira ba wani Allah ya yi lokaci guda an wa nan da a ce mutum misali kakka ya zama sai ga shi kurin bai iyawa a za a yi kurin kaza kaza kaza sai ka tafi dan uwanka ko da arman bai iyawa ko kuwa da arman akwai ɗan uwan mutane kamar kai ne kurin bai wa Allah nan su ne ba yawan ne mai mai kai an ba ka ce amma ka ka kare ne Allah mun ka go kamar an shiga hakkin ka ko kamar an an galaza maka kai kai Allah ya mai yana gaba daya kuma kana misali da yawa mutane kamar kullum maka kana kallon mutane mutum ne kamar kai ma bai gani bai gani haka Allah su hana bai ta duwanda ya haƙorin Allah da ke da shi kana da tukucin aljanna duni mai da ya haƙorin makamtaka duka bakin cikin iya damuwa ta da hankalin shi kamar Allah mai laifi kai rufe daga Allah wannan makamtaka kai an annabi ta kana tukucin aljanna wanda Allah ya amshi ganin shi ya haƙuri to dan wa gaban gashi da shi da ganin haka Allah ya kaddara wani ɓangar bai ji kurin bai ji don Allah ya baka ji ya baka gani ya ce ka kalli halak ka kalli haram ka ji halak ka ka ji haram mai ka kai kurin ka ɓunta maka kurin so so ka kai shakata sai ka shakata kai to Allah ya mata Allah iya da dama ya amshi lokacin da Allah ta bike mu ci gaba da mu ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
Allah ce duk wannan abada maka raunin mutum Allah ce wa mannu amiru nuna kisu bin hal afala ya kuma ba sa gani Allah ce wanda muka raya kai tsawon rayuwa za ka koma gidan jiya nuna kisu in Allah ka ce al'arzu halakun min da'afin sun zara mun ba da zafin kowace mutum zara ban ba da kowace da afin mace الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا
يخلق ما شاء يخلق ما يشاء وهو العليم وهو العليم القدير nan dina ala ya guda mana gajiyawarka Allah ce shi ne da Allah ce wa manu amirukum wanda muka mai tsawon rayuwa nuna kisu fil hal za a maida shi gidan jiya halitta za ta koma ta lalace kan ba shi ba shi muka da Allah ke cewa Allah da zai halaka min da'afin Allah shi ne ya halitta mu daga rauni tun daga dagon mani kauto duniya kana ɗalla ɗalla ya tallaba kana ƙara ‘yan busata in menene haka za a ɗauke kana kwana biyu ka fara ɗan zama ana barka barka ya fara zama an kwan biyu rarrahe kai ne dai an kwan biyu ta har tsayewa yau haduwa kana tanta kana mata kana matanta kana haduwa kai ne dai tagal tagal tagal tagal ka ga tun ga katsi kana yaro ga kanan kawar wani musu shi ne zai kaga mu shi ne iya girma iya girma ya zama kato cikakken namiji ya bare ya fado zuba da shekar gudu amma ya rema ko ko uban ya yi lokacin uwar uban daga ya aji shi ne dai haka Allah ce ta sun zara min ba da zafin kowa wannan baya raunin ya sa makari ta sun mu zara min ba da kowatan da afa nan ce ba bayan ka ka ka girma ka kai kwallo to ya kasa kuma an kai talatin zuwa arba'in kuma da amara rage kullum ba za kullum ba za kana ka zama a wani ciwo da taɓa ji a taɓa ji ciwo wani ganin ciwo ya kasa sa aka tsari ya kuma ta tsuwa ne ya tana wani tsohon ciwo da ta haɗu a kwa yanki ya faɗi wata wani ciwo da kifin ciwo ko gwiwa tana ciwo ko ƙwaƙwa ta tsoriya ciwo ko ƙugu ka ji kana yana wani wai wai da taɓa ji ciwo ne mutuwa ne kana ji kana kai kana kana kana komi iya baya kana tafiya dai kwana biyu kwana biyu haka yarda ka sallama dai kudin kuwa ya zo an kai yanku da ka tashi ka kasa ya ci tsaye na cikin yan wada ko yana yake magana magini ne in yi gini ya kare daga kan laki durarwa daga kan ba da katan gaba daga sauro ki durarwa ran nan ba sauro da kan katanga ya manci a shi akwai biyu sai ya duro da katanga ya aina ya ga dauke shi ya mace shekarun sun zai da bar waje da kanka ka so duka da katanga saman gidi ke wadanwa kasa ya turo Allah ya lau yanzu da katanga ya turo amma ya kai sa tashi sai da kan labashi a ya rugo bai Allah wannan kan shi gida ka tabke nan gajiya wa adam kun ba yanda ka iya babu inda zuwa ne da magani babu inda ka je an an ci gaba ne saboda su jin daɗin rayuwa ci gaba can ba ruwa a ko ina na ruwa wata ran ana gwado rantsar da bush sai a gwado oban allah baka ce inda kan jirgin da shi baka ce amurka ya kan jirgin tsakke ya doro ya yaba duka ga yaba ga tsufa ga doro ba abin nan haka da ya mutu kenan tsuwa wannan gajiya wuya fanta ɗan adam gajiye ne kuma duk wani shekara tsaka adam haka kake ba ta wata shekara ko wani karni ko wani wuri inda mutum zuka mutu shi ya iya a kenan kai mai rauni ne kurin ka mai kariya kun ka huta shi ne kurin kurin ka mai kariya kun ka huta shi ne kurin Allah ya ce kenan wanda muka so ya ce ce kenan bayan ce sun gari min ba da kuwatin da'afan washe ba muka sani bayan ya ƙaryin ya yi rauni kuma sai ga wani gashi wani gashi duk baka shiga ka duba fatan karatun mai shekara nawa baya ya ga mu mun ga duk gashi ya wani bale Allah rahma ka duba shi su ta suke wannan wannan ga wanda suke babana ne marwan kwan wata ran da kamerun da suke cewa wani wannan tsohon da kuka da shi to wani ba a wai tsohon bi jama ga tsohon ba tsohon ya ba wannan wannan ya ce na yi shekaru ma na yi shekaru kake zaka rewa take dole ku kana kallo zaka kana kallo zaka da haka kenan wannan mutum kudin mana mutum kudin maka biya kudin huta shi ne kwarar abin da maka lahiya ya ce kenan kenan za mu sa kenan za'afan washe ba Allah za mu sanya rauni da hurhura ya halittu ma sha Allah yana halittar abin da su wa huwa da alimul qadir Allah shi ne mai cikakken sani kan komi kuma mai iko kan komi sai mutum gajiye ne ya Allah ce gaba
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين نعم التي وما علمناه الشعر وما ينبغي له بمسند من زن الله بواقع kun bai dacewa a ce manzan Allah ya zama waƙi tunan yan uwa wannan mas'ala ta wa mu'allam na shi'a wasu kan ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam sam bai bakin shi lafazin shi bai lafazi na wada kwata kwata har akwai wata ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani lafazi na waka lafazin tsarin waka ne cewa ya tuka bil akhbar malam tuzawid ne kalmar waka ce tsarin waka ne to sai wasu ke cewa ai dinda kama albani ya ce wannan cikin wannan littafin shi da yake al'adabul mufrad cikin taliki da yake mishi yace wasu dan neman su kare wancan ra'ayin na annabi sallallahu alaihi wasallama san bakin shi bai lafazi da waka annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya karya wannan tsarin wannan waka bana baitin annabi ya karya shi ya ta wayata wayata bil afa wayata man man mashi man da kare ta kalmar man su da wuce bil akhbar saka juya lafazin wa annabi ya yi juya shi ba yace gaskiyar magana wannan bai da tushi bai da asali ita ana rubuta cikin littafin adab wannan magana yace annabi sallama ya lafazu tabbas yayi amma menene annabi ba shi ba na yayi ne ba shi bai tsara shi ne bai tsara wa annabi da karar kanshi don ba mafi don ana kare ƙur'ani ba waka ba ce annabi ya tsara waka ba amma aka yi wani baiti ya maimaita kamar da aka yi a wajen kanta haka a hunain ya ce ana samun ya lafazi ya dace da wata waka misali lokacin da aka zo wanda san dai abin da aka yi na hunain wanda kahurai sun wa musulmi kofar rabu inda allah zai jira masu imani an kare bude maka dare yadda suke mutum dubu biyu dubu kai kasar ɗari uku dubu kaza yanzu sun zo yaƙi maka da wajen mutum dubu takwas ko dubu goma dubu goma ga waɗanda suka suka musulunta da masu kawo goyon baya daga maka wajen mutum dubu goma sha biyu yaƙin farko da suka tankara da mafi yawan jama'a sai shi ɗan har da hausa a cikin zukatansu ai yau mu wani muna da yawa kunan yaƙi sai an ci kunan a yau muwa yawan mu ya kai suna ga yawansu zai ba su nasara a yaƙin da ake wanda Allah ya ce lokacin da na jarrabe ku abu ne za a tattakun kasa tukun falbalan tukun an kuma lashe an za a tattakun kasa tukun lokaci kuke jin yawan ku ya kai Allah ce kuma ma da bada muku wannan yawan naku da muku amfanin ko ba to Allah anan da ya jarrabe su sun shigo wani kwari kawai sun yi kwanta fauna cikin duhun dare wayo gani asaba kamar kuna hujja cikin hanya gehen da akwai ramuna akwai kwari ashe sun sun labe a nan ai suna zawowa kamar sai su kuna wata malaba ne fafafafafafafa ina abu ya rikici gaba daya sahabbai kowa hawan suka gudu ma kowa shi suke ta kai shi kurin amma zana suka gudu da yawa suka bar shi kowa ta kai shi yake amma wanda ka ce a ɗaya cikin sabbin da ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan ayyana da yake ya ga manzana sallallahu salama a kan alfadarar shi iya annan na biyu da kazib annabin abu mutajib iya tunkara abu kan gaba iya tunkara shi daga duka bata da gaba gaba da man kafkai wata kuma a wata iya tunkara abu kan gaba ya ce ana gudu amma shi iya tunkara abu kan gaba sai na ga annabi ce na ga manzana da abbas ina rike mai ina rike mai nizamin alfadarar shi to ka nan iya kalmar ta kamar waka ce annan na biyu da kazib annabin abu mutajib ni annabin allah ba ƙarya bane ni annabin allah ne ne na abdul mutallib kenan annabi ya nufa sun waka amma ba shirya ta bai ko ba dalilin ta ba dan kuma mota amma na an kare qur'ani game da maganar waka to wannan magana ta ta maganar waka albani ke cewa kurin a bar magana a yanda take annabi iya lafazin waka amma ba waka bai ne kurin shine magana cewa wataran hassan ya ce ya rasu lalla kama da dama in yi unwa ƙwarar shawa zabu annabci to fakir da nasibi wadda wuwa bukatar nasibi makata ita rasu to an kawo ƙwarar shawa ne ƙwarar shi ne ya ce ni ya ni kuma dangantaka ta ƙarin shahidi ce ce la'asulan naka kamata sulan mana ta sha'ar fil ajiyar sai suna zan gudda ka zan tsame kai daga cikin zamban kamar da ake tsame gari daga cikin gari nan ne ne kada duk da tsamuwan shi kawure ne amma iya gudun abin da ta abin dangin ka zai shahi ka yau duk da ce an ce ma misali ta bawa kaza ba ruwanka da waye kawo ne kun ka zaka aikata bakanta aka ce ma bahaushe ya kaza duk abin abin hausawa gaba daya sai ta shahi ka duk an ce laraba gaba da duk laraba da barba da ya ce to ya za a yi ka tsame ni daga cikin abin zaman naka ya su da zan tsame kamar da ake tsame gashi daga cikin gari kinan da cikin annabi kenan ya ba shi dama yawa haka wata ruwan sun yake cewa a sha'arul kalam hasanun hasan wa qabilu qabil qabil kalam annabi ce waka kamar magana ce in kai mai kyau mai kyau ce in kai mara kai mara kyautu kurum shi ne faɗa kurum illa abin da annabi hana ya hana ɗaukan waka kurum kai ce kuma haka ta yakarwa iya cewa la yamta li ahadukum jaw la an yarjum ahadukum qayhan khairan an daga mana mana shi shi to amma da annabi cewa ɗayan ku ka cika cikin ka yace da waka ka cika cikin ka da mugunya ya ne maka alkhairi ka cika cikin ka da mugunya shi ma'ana magana ka cika cikin ka da mugunya da maka miki ya yi alheri daga cika cikin da waka nan ma'ana magana annabi yana zargin yawan waka shi da ko da wanta babba baki da kanta kai amma da yin shi ya dan mai kyau ne mai kyau an aikin ya kafa ne an kawo alheri ba matsala kamar magana ce ta alheri a baka lada wani alheri a baka zini kudu shi ne ma'ana da amma magana biyi ba bai tsara waka ba shi ba mawaki ba ne ba yan wa mai cika haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo alqur'ani duk mai jin alkur'ani ya san tsarin daban ne akwai daɗi akwai daɗi ji balaga da aka samu da ya kira'a in yana rairawa dole ka shurara ina ga lokaci Allah kai musa tun sanin shara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته